to shi kenan to to bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna cikin mukama ta 40 ce ko mukama ta 40 a tabriziya a shafi na wato 440 da da takwas zamu tashi ko yawwa to malam yace matar tace qasadtuhu wa shaykhu nabghi jana jana'udin kenan lahu ma zala mahzuza fasarraha shaykha to qasadtuhu ma'ana in an ce qasada shay'a shine ya nufaci abu qasada yaqsidu ko yaqsudu ma'ana ya nufaci abu an gane ko daga na an ka samu al-maqsad manufa daga na aka samu al-maqasid ash-shar'iyya an fahimce ni fahimtar manufa ta shari'a ba bin lafazi ko da yaushe ba wa shaykhu da ni da tsoho duka mun zo an ce ash-shaykh wani lokaci na nufin tsoho ash-shaykh wani lokaci na nufin mutum mai ilmi ina fata an fahimce ni an gane ko wani lokacin ba shaykh ana nufin shugaba nabghijanan muna neman ƴaƴan itace nan ba tana nufin shi ba su ƴaƴan itace ba amfani jana shine malaman zauri suke fassarawa da dashi in an ce jana shine wato dashi kamar ma'ana ƴaƴan itace mun gane ko jana'udin kenan ƴaƴan itace ud shine icce ko ba haka ba amma galibi yanzu laraba suna amfani da shi ga iccen turare shajaratul ud galibi za ku ga ana amfani da shi iccen turare wanda ana hayaki da shi udin lahu wanga ne wanda allahu nashi ne ma zala bai gushi ba mahzuzan an gane ko mahzuz shine wanda ake nufata ai wanda ake jijjigawa ismul maf'ul na na hazza yahuzzu shine wato girgiza abu ko ba haka ba falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jan tana girgiza kenan ririga abu kenan mun zo mu ririga ƴaƴan itace mu ci amfani ma'ana mun zo mu samu amfani a wajensa ko ba haka nan bane me yasa ake zuwa wajen mai kuɗi saboda a samu kuɗi wajen shi ko ba haka ba galibi ko me yasa ake zuwa wajen sarki dan saboda a samu amfanin mulkin sa me yasa ake zuwa wajen malami dan saboda a samu amfanin ilimin sa me yasa ake kuma ba amfanin ilimin sa ɗaya ba in ma yana da kuɗi yana so mu ya bada kuɗi saboda mallamai ba su bada kuɗi akwai malamin da Allah ba shi kuɗi kuma malami na kuma haka nan bane ina fata an fahimce ni to in yana da kuɗi ya basuwa dan mallamai kullun suna karantawa an fi kumin marzaqanakum amma sai ka iske su suna da kuɗin ba su bayarwa kaga sun rukusa ta hay addini ko ba haka ba a takaice dai ana zuwa wajen mutun ne dan saboda wata fa'ida galibi yace to fasarraha shaykha fasarraha shaykha sai ya saki wato ash-shaykha tsoho na ana nufin ma'ana ya bashi kyauta in an ce sarrahahu wato ma'ana ya bashi asalin at-tasrih shine ka saki abu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan amma nan tana nufin ya bashi kyauta kenan an ce ya sake shi ai ma'ana ya bashi kyauta kenan sunan sun fassara shi da ardahu ina ganin ya yaddar da shi to idan ka saki idan aka saki abu ma'ana an yaddar da shi ma'ana an bashi yancin kansa wa qad nala min jadwahu ya samu shi wannan tsohon min jadwahu daga amfanin shi shine jadwa amfani an kace hadha la jadwa fihi bai da amfani an gane ko takhsisan wa tamyiza ya samu takhsis kebancewa an gane ko asalin at-takhsis shine kebancewa wanda cikin ilimi na usulul fiqh babi ne mai fadi kasan al'am da al-khas kai bincike kansa tun daga farkon alqur'ani ya karshen alqur'ani zaka samu ilimi mai yawa duk mas'ala da kuzukin za a faɗa musamman in mun zo cikin mukaddima da muke zancen za a saka ta cikta abin nan ta adwa'ul bayan da kuma fusulun fi usulit tafsir kowace mas'ala kana iya kai bincike a cikin alqur'ani tun daga farko har karshe don ka samu karatu al'am wal khas in baka san shi wajen tafsiri banna da kai mai yawa ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wataala ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innal ladhina kafaru wadanda sun ka kafirci alladhina sigha ce daga cikin sighul umum duk waɗanda suke kafirai duk ɗaya ne akan su ko kai musu azi ko ba za ka musu azi ba ba za su yi imani ba to bayan ko ga aya ta sabka akwai mutanen da sun ka shiga musulunci ko ba ka nan bane sannan kuma ko yanzu zaman nan da muke akwai masu shiga musulunci kuma ga sha'am ya zamu yi kuma ta shafi dukkan kafiri waɗansu daga cikin malamai sun ce amun ne uri da bihil khusus nan su abu jahal ake nufi waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sa tsammanin su yi imani da musulunci ya karfi waɗannan ma ɗebe tsammanin za su yi imani ya yanke ɗamma'ar za su yi imani sai ya zama to amun ne uri da bihi al khusus ko kuma amun ne makhsusun bi qadar bi wato bima qadahu Allah kenan waɗanda ake nufi waɗanda Allah ya san ba za su yi imanin ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarwu al'adhab al'alim to mu bar shi haka nan wa tamyizan da tamyizi in an ce tamyizi shine kebancewa ko to takhsis kebancewa tamyiz bambanci bambantawa akwai tamyiz cikin ilimin nahwu shi ma babi ne mai fadi indi ra'aitu ahada ashara kaukaban sai a ce maka kaukaban nan tamyizi na to akwai kalimata da suke zakkuwa tamyizi kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'u thalith na Sheikh Abdul Latif Shuwairib kaga tamyiz ya an ce tamyiz abin da ya bambance domin an ce ahada ashara sha ɗai mi sha ɗai dinari sha ɗai riga sha ɗai masallaci sha ɗai mutum amma da an ka ce kaukaban ya bambanta maka shi abu ne mai faɗi kuma akwai almiza abin da ke bambantawa nan da yan shi'a sun kabaci domin akwai alfadail akwai almizat almizat la tadullu ala al-afdaliyya in an ce almiza Allah ya baka wani abu wanda bai ba wani ba ba shi ke nuna kafi shi ba sahabbai zaka iske in ka dibi cikin babi na manaqib as-sahaba dibi cikin sahihul bukhari ka babu na manaqib na as-sahaba za a ce maka wani wuri kaza yafi wani wani wuri kaza yafi wani wani wuri kaza yafi wani za ka ga wani yana da cikin sahabbai sai a ce maka in hadisi na je wajen Abu Huraira ko ba haka nan bane in tafsirin alqur'ani na ka je wajen wa ibnu abbas masalan in kaza ne ka je wajen wani amma kuma in an ka hada gaba ɗaya lokacin da za a gane cewa da falalolin wani da komi an hada su bai kai ga wani ba amma ɗaukar guda kawai ba shi ke nuna wannan yafi ba shi yasa suna yawan ɓadda mutane da huska ɗauko miza guda ta aliyu da ita za su talla su nuna cewa yafi dukkan sahabbai na fata kuna fahimta ta a'a wanda miza ce la ta dullu alal afdaliyya amma an keɓance shi ko annaba za ku iske an ba wani annabi wani abu ba wani annabi wani abu ina fata ana fahimta ta mun fahimci wannan da kyau dai sai kun fahimci wannan da kyau wajen da'awa kullun za su tallata miza guda ta aliyu da ita ce za su nuna yafi sahabbai alhali mizat ba su ke nuna afdaliya ba sai an hada ne gaba ɗaya kamar jarabawa ce can tana yiwa kafi wani maki abu jarabawa wuri kaza can kafi shi maki can kafi shi maki can kafi shi maki to zai da an ka hada su gaba ɗaya lokacin da za a sanin wane ne gaban wani mun fahimci wannan to Allah ya taimake mu waraddani shi wannan wato kenan shi alkali tace ya maida ni akhyaba ni an mafi tabewa daga khaba ne wato shine abin nan ya tabe kenan ko ba haka ba min sha'imin daga mutumin da yake mai shu'umci sha'im mutumin da yake mai mai shu'umci ko kuma sha'imin tace min sha'imin da mai kallo ismul fa'il ne min shama yashimu idha nazara shine mai kallo ya mayar da ni mafi taɓewa min sha'imin daga mai kallo barkan mai kallon walƙiya an gane ko hafa fi shahar tamuza hafa barkan hafa wato wanda ya ɓoyu nan sun ce hafa wato ya yi haske-haske wanda yake ba mai yawa ba kaganin alhafa'o shi ne ɓoyuwa amma da nufin yana yin hasken da ba mai yawa ba wani lokaci ya bayyana lokaci ya ɓoyu fi shahar tamuza a cikin shahar na tamuza tammuz yana daga cikin wato al'ashhur sun kace arrumiya kun san wasu da kiransu arbiya an gane ko kun san larabci yana da sunayen watanni kafin zuwan musulunci wannan muharram safar rabiul awwal rabiul akhir ko rabiul akhir jumada ula jumada wato akhir ko al akhir rajab sha'ban shawwal ramadan dhul dhul qa'da ba iqda ba dhul hijja ko ba ka nan bane waɗannan shuhur su ne na musulunci amma su laraba suna da nasu akwai tammuz akwai kanunul awwal akwai kanunul thani akwai huzairan za ku gane su ku di kuskure internet kusa google kusa ashhurul arabiyya za ku gane su wadanda ana amfani da su to wanga yana daga cikin su kuma dukkan su sun kace ana da suna da asali muharram saboda an haramta yin yaki ko ko saboda yana da daraja safar daga safar ne wato safar daga sifir ne abin da yake wofinta suna tsammanin babu sa a cikin wannan wata ko ko safar sunan wani tsuntsuna wanda in an gan shi ba a sa tsammanin akwai nasara rabi'a al-awwal saboda wannan lokaci ne fure yake hitowa waqtur rabi'a rabi'un thani shi ko rabi'ul akhir ko akhir sun ci ba a cewa thani saboda an ce ma abu thani yana bukatar thalith sai a ce akhir na karshe ko kuma al-akhir dan uwan wancan din duka ana iya faɗa rabi'ul awwal rabi'ul thani jumadal ula jumadal ula ko jumadal awwal duka yayi domin idafa ce ana iya cewa awwala marra ba a ce ula marra ba jumada me yasa an kasami suna jumada kau sun kace saboda lokacin sanyi na ruwa na daskarewa yajmudu fihi alma jumadal ula jumadal akhir ko jumadal akhir to sai rajab rajab sun kace an sami suna rajab li anna al-araba tarjubu rimaha fihi laraba suna aje makamin su na yaki an gane ko sha'ban sun kace sha'ban an sai suna sha'ban daga shi'b ne hanyoyi domin a wannan wata laraba suna ta tasha'abu fi talabil ma'i wal kala laraba suna yaduwa wajen neman wato abinci da kuma alkala shine ciyawa ko ba haka ba abincin kasa kenan wanda ke fitowa sha'ban sai mi eh ramadan ramadan shi ko daga al-harara ne ar-ramda'u saboda wannan wata ne wanda galibi yana zuwa cikin lokacin zafi to sai mi sai shawwal shawwal dai shawwal shi ko sun kace li'annaha tatashawwalat al-ibl ko ko tatashawwalu abin nan abin nan dir'ul ibl a cikin shi ne hantsa ta raƙumi take matsewa take ɗanfalewa ba a samun nono in ana tatsa saboda wani lokaci ba abinci zilqa'da sun sayi suna zilqa'da li'anna al-araba taq'udu an al-qital fihi suna yin zaune ba sa yin yaki zilhijja kuma saboda cikin shi ake yin hajji wallahi a tashi da bincike shawara ta nika bamu idan mutum ya zauna bai bincike kullun zaune da yake wuri guda da duk wata mas'ala ta koro ka wallahi duk kuna wacewa billahi da wanga naman ta bani lokacin da bincike amma dai abu abu ne ya kawo shi mun fahimci wannan da ke ko to Allah ya taimake mu yace to ka an amin ka annahu kamar dai shi lam yadri bai sani ba lam yadri majzumun bilam sai an ka shafe harful illa dama fi'ili mai karewa da haruful illa in an kawo shi majzumi shafe harful illati ake yi wannan kuma shine jamhurin abinda laraba suke tafiya akan shi duk da yake akwai wata lugha su suna tabbatar da shi ko da an yi jazma amma wannan ba lugha ce mashhuriya ba ina fata an fahimce ni ba a ce lam yadri irin larabcin da muke yi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aslin shi alam tarani sai an ka shafe harful illa li'annahu majzum lam yadri bai sani ba annillati ni ce wadda laqantu da shaykha ni laqana ma shehi da Hausa laqana wa ake cewa ma'ana ni fada mishi kenan ko al arajiza in an ce al arajiz ana iya cewa su ne wato guntayen waƙoƙi su ne ake kira al arajiz wato wasu nau'uka ne na baitutuka wadanda ba su da tsawo jam'i ne na urjuza shi yasa suka cewa al asma'i yake cewa ya haddace ko urjuza ko 63 ne a kansa imam al-asma'i wannan malamin lugha urjuza dubu sittin da wani abu na manta ko dubu sittin da wani abu ne riwaya cikin da wani abu shi yasa ba a zama mallami ba a yi karatu mai kyau ba wallahi ba a zama mallami ba a karatu mai kyau ba kada ka sa tsammanin idan ka bayyana gidan radio ko gidan tele ko kana da wani hili ko masallaci ka fara ba da karatu in ba kai karatu mai kyau ba zahincin ma za a yi saboda shi ilimi babu inda makiya suke taruwa irin inda ilimi yake ni'imar kuɗi ba ruwan mutane da ita yanzu na kuɗi na ƙare ma ana iya ƙwace masu mulki ba wani abu na ba yau kai ne gobe ba kai ne ba ko mulkin gargajiya da sai an mutu yanzu turawa gashi nan suna sa 'yan siyasa suna da kai wulakanci to amma shi ilimi ba a taɓa cewa ba wani na da ilimi bai da ilimin bai yi shi yasa ƙiyayya ba za ta ƙare ba kuma su masu kuɗi galibi da masu mulki galibi suna ƙiyayya da masana masu ilimi saboda suna ganin cewa waɗannan su suna da abin da ba su da tun da su suna da jami'an tsaro mai kuɗi yana da kuɗi amma sai yana ganin a to shi wannan me yake da shi da ake girmama shi shi ko ilimi shi ke sawar a girmama ka kuma a baka kuɗi kuma a yi ma abin kuɗi kuma a ci gaba da ganin kimar ka amma shi kuma mai mulki bai samu wannan sannan shi mai mai ilimi yana da abin da zai ba miliyoyin mutane a lokaci daya mai kuɗi bai iya rarraba kuɗin shi yanzu za su ƙare amma ilimi dubban miliyoyin mutane su amfanuwa da shi to shi sa yake da matsala sannan kuma da kuɗi da mulki tsaron su ake yi kowa aka sai ka tsaron mulkin ka in babu jami'an tsaro ƙato guda zai haɗu da kai shaki ka sai ka mutu komai matsayinka na duniya ko ba haka nan bane shugaban ƙasar America wanda ya sauka Donald Trump wannan yaro dan kasar Koriya ta Arewa yace kada mu ba Amerika matsawaya da kasar Koriya ta Arewa ka zo a sa mu cikin cage da ni da kai ruwan da addara bungani badi shi gani ayi ta ta kare mu buga ka ku sai na kashe Donald Trump muna fahimtar wannan kuɗi tsaro so zaka yi dole sai ka boye kuɗin ka duk inda kake da su tsare da suna kake ko gidanka ka aje kuɗi baka son ka san matarka ta san inda ka aje su ko baka nan bane sai wajen karhe ɗin dare ka motsa in ka tabbatar da tayi kwana ka zabura in ka kana budawa ta motsa sai kai maza ka liƙe amma ilimi shi bai da bukatar wannan almulku wal malu mahrusani wal ilmu harisun na fata an fahimci ni to falale ilimi kenan sai dai mai ilimi ana son ya tsaya yi karatu mai kyau kada ya rigima saboda daga cikin abin da ke kawo muna matsaloli ba a yi karatu mai kyau ba ana shiga cikin rigima wannan kana kashe kanka ne tsaya ka yi karatu mai kyau ka samu usulul ulum masu kyau ka gane usulul fiqh da kyau ka gane usulul tafsir da kyau ka gane usul alhadith da kyau ka gane usulun lugha da kyau to idan ka ci gaba da bada karatu sai ka koma ga Allah saboda waɗannan usulkin suna iya haifar da karatu duk lokacin da an ka taɓo wata aya ko hadisi in ka aza wata ka'ida ta usulul fiqh da usulul hadith da usulul tafsir in cikin qur'ani na sai ka fitar da wata ma'ana wadda duk tafsiran duniya sai mutum ya diba su akwai wahala ya iske wannan ma'ana dalili kuma istinbati zaka iya yi yana koya maka da zaka istinbatin wata ma'ana wadda kuma ba ta saba ma alqur'ani ba kuma ka kafa hujja da alqur'ani mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu to tace laqatu shaykh al arajiza wa annani in shi'tu ghadartuhu wa annani cewa ni in shi'tu inna so ghadartuhu zan bar shi ghadara shine ya bar abu ko ba kanin ba al mughadara ka tashi ka bar abu a ghadartuhu zan bar shi udhukatan abin bandariya shine udhuka larabawa suna amfani da uf'ula akan wato suna wani lokaci na mai da abu kamar abin ga ul'uba shine abin bandariya udhuka abin bandariya ul'uba abin wasa nake son nace kenan zan mayar da shi take nufi ma'ana zan bar shi ya koma ya waye gari yana daga cikin waɗanda suke abin bandariya ai dariyar su fi ali tabriza a cikin tabriz wannan yanki na tabriz qala yace falamma ra al-qadi ishtira janan jananihima ko ku diba mun da kyau lokacin da alkali ya ga ishtira shine ana iya cewa asalin aljur'a shine yaji zahirai tauri to amma nan ishtira yana iya amfani da shi yana nufin yagga karfin jananihi ma zuciyarsu kowanne zuciya ce tana da karfi akwai wanda zuciya Allah ya halicci mutane wani zuciyar shi tana da karfi wani zuciyar shi bata da karfi wani zuciyar shi tana tsaka tsakiya to ba a son mutum ya zama to cikin waɗancan hali guda biyu in zuciyarka ta yi karfi da yawan mutane ba za su iya mu'amala da kai ba laraba sun ka ce fi saraha raha a cikin wato saraha ka to ka faɗi magana kai tsaye akwai hutu amma kuma ba su mutum kullum ya zama to haka sannan kuma wani lokaci wani yana son ya kawaici ko da yaushe ya shiru mutum ne mai lahiya shi ko sai ya zama to wato as-sakit ka shaytanul akhras wanda ya shiru ko da yaushe duk abin da an kai ce eh yanzu imma'a ko ba mu fahimta ba imma'a imma'a kalima ce da laraba suke amfani da ita manhuta ce sassako ta akai ina fata ana fahimta ta asalinta inni ma'aka ne sai an kace in ma'a annahtu kenan kamar basmala bismillahir rahmanir rahim hauqala la haula wala quwwata illa billah dam aza adama Allahu izzaka ngare ko bukson usulubun nahta ba wallahi ku goye shi eh usulubun nahta ake kiran shi asassaqo kalimomi daga nahatu na an sassaka abu wallahu abin nan wama tanhitun da abin da kuke sassakawa us eh ba hamdala alhamdulillah ko ba haka ba hailala la ilaha illallah ko ba haka ba hauqala la hawla wala quwwata illa billah suna da yawa to dan haka uslubun naht in baka san shi ba a larabci sai a faɗi kalma ba za ka iya gane wato ina ne ta sama gaba ba ko ba haka ba sai zaman to tsaka tsakiya to shi ne ake cewa ash-shaytan al-akhras domin a cikin addinin musulunci sai an yi al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar to yan kace ayi shiru kuma ai la'anta Allah za ta sabko mutane sai dai da wani uslubi za a yi nan ne maganar take shin an san abin da za a yi munkari na ko ba munkari bane shin ko da munkari na ba zai haifar da munkarin da fi wannan girma ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah lokacin da Tatar sun ka mamaye kasar Suriya ya iske sojojin su suna shan giya to sai aka ce aje a yi musu wa'azi sai ce a'a idan aka yi musu wa'azi suka daina shan giya za su kashe musulmi tunda su aiki su kashe musulmi to da in je in musu wa'azi su da shan giya ƙara in bar su da mayan su su bar musulmi lafiya kaga ana buƙatar fiqhu da'wa amma wannan yayi karamci yanzu kowa son shi kai dai sai ya shiga gidan radio sai ya shiga gidan TV sai ya sa babbar riga da rawani an ka ver an sa an sa nimeron shi shine malam wane ma in malam yanzu ma malam ma suna ganin yayi karami sai an sa shak to shak din ma sun fara ganin ya zan karami sai an sa al shak sannan ya cika babu Allah ya kyauta yace to wan silati lisanihima yaga insilat jayiwa salata shine jayiwa abu kazariki abu ya fito a fili salata saifa ya ciro shi insilat an gane ko zarewa halshen su kowane ya zare halshen shi far far far far far ya shirya alama annahu alima annahu sai san cewa shi qad muniya minhuma bidda'i almi alaya ko adda'ul aya ne kudi ba muni ko haka yake rubuce ko to muniya an jarrabe shi shine muniya an jarrabe shi minhuma daga waɗannan mutane guda biyu bidda'i da ciwo al'aya wanda yake mai wahalarwa shine al'aya mai wahalarwa mai wuyan magani afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ana cewa uyya wasu ka ce a ba a cewa uyya sai dai a ce ayya wato ana cewa biyu ana cewa uyya ko ayya wasu ka ce a ba a cewa ayya sai dai a ce uyya magana ce ta malaman luga ku tahi ku karanta an gane ko to adda'u wad-dawa na ibn al-qayyim littafi ne ka neme shi ka karanta yace wadahiyati dahya da kuma addahiya in an ce addahiya shine mutum mai tsananin wayo an gane ko addahya wanda ya kai matuka laraba suna amfani da wannan an gane ko sai a ƙara wata kalima don saboda ta'kidi kawai an gane ko hayyaka Allahu wa bayyak in kun gadi ba bayyak din nan ta'kidi matsayin ta'kidi suke daga hayyaka Allah ina fata an fahimce ni wa annahu cewa shi mata manaha ahadaz zawjaini duk lokacin da yabba ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu manaha ya basuwa shine ba da kyauta ko baka nan bane daga nan an ka samu alminha wanda aka ba dalibai bruce wanda suke samu ita na san dai kowa ya santa wa sarafa al-akhara ya juyar da ɗaya daga cikin waɗannan ma'aurata sifra liyadaini yana tafiya da hannu sake ko ba haka ba mutanen Nijar ga cewa sankande ko ba ka nan bane shi ko sankande ai 52 ne ko ya zo ya min sankande ma'ana hannuwan shi hannuwan shi sake kana kaman qadaddaina biddaini to alkali ya kasance kamar wanda ya biya bashi da bashi in ka biya bashi da bashi ai baka komai ba har yanzu ana wuri guda kidan dole dai sai an ba wani abu ko ba haka ba biyan bashin daudawar kauye inji mutanen mu ko biyan bashin daudawar kauye a zo a kawo kuɗin yau kuma a amshi bashin na gobe aw sallal maghriba raka'ataini kamar wanda ya sallan maghriba ne raka'a biyu in mutu ya sallan maghriba raka'a biyu akwai ta babu ba ai komai baki na har yanzu ko ba haka ba in kana son ka ja mata sai ka ce har yanzu ba ai komai ba in ka ce an aihu mi an ka aihu ce mace ce kai ba ai komai ba mace ta aihu mace ce ce wallahi an yi saboda su abinda ba su so yake ba su a cikin gidan mace ta aihu mace ko ba haka ba an yi taron suna kuma an ba ma an siyo tumkiya an ba mata sun canyi kaga duk dai mata na an kaje ko ba haka ba a musulunci ba mace ake kallo ba ko namiji ba adadin yaya ba masu albarka zakariya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba zurriya tayyiba ya roki Allah bai ce mazaje ba bai ce mata ba bai ce masu yawa bai ce yan kadan ba tayyiba dai ake nema mun fahimta ko yace to fatal sama wa dar sama an gane ko asalin tal sama da tar sama yace wa kharantama wa bartama wa hamhama wa gamgama mai sharhin makama ya ce waɗannan kalmomi guda shidda tafsirinsu zai zuwa ƙarshen mukama amma asalin al-talasim kamar alkyabba ita ce ba talsam in ya sa ya sa babba alkyabba bakar riga da limamai suke sawa mun fahimta alkyabba ake ce mata da hausa kuma at-talasim sune abubuwan da ake karanta wanda ba san ma'anar su ba wanda bokaye da malaman su suke aiki da su zamu zo dai can ya ce za a yi bayanin su almuhimmu dai ya tunkushe huska thumma iltafata yamnatan wa shamatan sannan ya iltafata ko ya juya yamnatan dama wa shamatan kenan da hagu dama da hagu domin nan ana nuhin jiha ta sham shine shamatan kenan kenan nan a inda yake kasar sham tana hagu da shi shi yasa an kace shamatan kamar wani mustalah da akwai yanzu wajajen ba sani ba dai jihar tawa za ku ji an ce gabas yamma sai a ce hausa arewa in an ce hausa wai suna nufin inda najeriya take kenan kudu ce suke nufi to kaga in ba wanda ya siya zamna wannan yankin bai iya gane me yake son a ce a wannan guri ko ba haka nan bane in an ce Hausa da kai wai ma'ana kudu da kai saboda mi saboda Najeriya yankin Hausa yana yana yana yana yana kudu da da mutanen da ke rayuwa a wannan mun gane ko sai zaman to wato mustalah ne urfi wata malmala ko ba haka ba yan rikice shine ta malmala ka'abatan ka'abatan wato cikin hushi shine alka'abatu hushi wa nadamatan da nadama ya cika da hushi da nadama wa akhadha yadhummu alqada'a wa akhadha sai ya hadu ai ma'ana ya fara nan ba akhadha ya rika bane akwai af'alu shuru' kadiba cikin alfiya af'alu shuru' za gane su da tafiqa da akhadha akhadha ya hadu inji malaman zauri ma'ana ya fara yadhummu alqada'a yana zargin matsayi na alƙalanci ko ko ba ka ba wa mata'ibahu da wahalu da yake tattare da su domin da an baka jagoranci an baka aiki ko baka nan bane da an baka jagoranci ko jagorancin gidanka ne matsala ta same ka ba ka gane jagoranci wani abu na almas'uliyya sai an baka shi shi yasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati duk yadda kake ganin shugaba bai yi kokari ba wani lokacin baka gane cewa abin tashi hankali na sai an baka shi yasa masu ganin wanda a matsayi na limanci za ku ga yanzu misali liman yayi jinkiri minti biyu uku hudu ana ta tsaki cikin masallaci to da kai an kama da ba sai da za ta kasance ba na fatan fice ni musamman irin yanayin da ake cikin rayuwa za ku iske limamai suna yi wani ya shekara talatin yana bada sallah ba wanda ka biyan shi to amma kuma ya yi jinkiri minti biyar a matsayin shi da dan adam bacci yake bai da lafiya kai duk ba wanda ya dabe ka ba kai dai ayi sallah a baka wuri ka ta tafiya ina fata an fahimce ni saboda kai shine ya dabe ka to da duk ta kai gare ka kana gane cewa aiki ya zo gare ka shi yasa komi har da alaramma ba a gane ya kai alaramma sai an bashi sallar tarawih da kiyamul layli duk yadda ka harda ka ta kai harda wallahi kana zuwa wajen musabaka inna anzalna fi lillahi taqaddis sai ta badda ka saboda lokacin da ake muraqaba dan arme na cikin tashin hankali shi yasa waɗansu wurare ko ka haddace alqur'ani sai su rinka yawo da kai unguwa unguwa ana saka kana bada sallah haka saba saboda har da daban sabon shiga gaban mutane daban ina tunawa shekarar da na bada fara bada sallah a Libya da muka tafi can wata kamar biyu ne ina na dai manta dai farkon sallata aka ce ni zan bada sallah to da nizo wajen ba da sallah babu abin da ya tada min da hankali irin wato bayan ƙara fatiha ko da an ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin masallacin jami'a ne an ka ce amin sai ka ji za ta yi to yanzu in ka tashi jan bakar sai ka yi kulhu wallahu wallahi akwai aiki jagoranci ba wasa bane shi yasa yawan tunkarar jagorori da wadansu matsaloli muna da kuskure ina ne kuskure yake saboda shi jagora bai iya shiryar da mutane abinda mutane suke yi a gidansu da ungosu da wane ne bai yiwuwa jagoran shi kadai ya samu damar gyara su sai an taimaka mishi shi yasa kuke ganin su turawa sun tsira wajen jagoranci kowa ya san abin da annabawan kansa amma kai baka aikin komai sai banda ko kana cewa jagora bai koyi ba to kake so ai maka kai mi ka ka taka gudunmuwa kowa ya ka tashi gudunmuwa cikin gyara sai a gyaru mana amma jagora bai sa abin da kai a gidanka ba bai sa abin da kai a unguwarku ba ko an sa jami'an tsaro sai ai musu wayo ina fata ana fahimta ta jagoranci ba karamin abu bane shi yasa dole sai mun fahimci tahiya ta jagoranci abu ne dake yana da nauyi tashin hankali ne shi yasa kuka ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Abubakar yace mishi kai zahin tsuwa yace shayyabatni hudud wa akhawatuha hudud da ahwat da akhawatuha su idan shamsu kuwirat su da sun ka tsufar da shi jagoranci da sa tsuwa kowa ya ga lokacin da Obama ya haushi gaban kasar America amma lokacin da zai saba kafa gashin shi yayi fari kal kal kal kal tare cewa shi ne a shugaban kasa wanda fi kowane jin daɗi a duniya duk abin da ke so akwai shi saboda tunanin makoma al'umma ba karamin al'amur bane ina tunawa akwai wani shugaban kasa da aka yi na faransa ana kiran sarkozy da ya yi abin nan na europe kun san suna da assembly ta europe ya ce je voulu changer l'europe mais l'europe ma changé na yi kokarin in canza europe amma europe ita canza ni kana son mutane su yi wani abu amma ina saboda matsalar take faruwa cikin mutane akwai wanda bai da jagorancin ka ba akwai wanda dan zagon kasa na shina son shi yi abinda za a haɗi shi tashi ya da banda akwai kaza akwai kaza kuma lalura in ta zo ta zanta kowa daɗi in ya zo ya zanna kowa to mutane su ku al'ada su in daɗi ya zo nasu na amma in wahala ta zo sai su kauce to shi ke sawa abubuwan sai ka rasa ina ne zaka kama Allah ya muna mai kyau wannan kuma ba muna cewa ba sa yin kuskure ba ko wani abu a'a su ba akwai nauyin da Allah dora musu kuma ba kai ma kowa hisabi ranar tashi alkiyama kowa za a yi hisabi ne akan abin da mi aka bashi ina fata an fahimce ni yana da kyau su jagora ya nisanci duk abin da zai jawo mishi matsala musamman yaudara al'umma babu bala'i irin wannan Allah kai mana tsari to wa yu'addidu shina lissafawa shine addada yu'addidu ta'didan shawa'ibahu asalin shawa'ib wato shine abubuwa masu cuɗanya amma da yana nufin wato kamar a ce gurɓatattun al'amura waɗanda ke zuwa su gurɓata da shi domin duk abu mai kyau za a samu abubuwa masu gurɓata da shi shine shaba ya shubu idza ikhtalata abubuwan da ke cuɗanyuwa rayuwa tana cuɗanyuwa da matsaloli shi yasa hariri cikin mukama wadda ta riga ta wuce ba mu yi karatun tare da ku ba da aka tambaye shi yace mi yasa gashin ka yayi zahin canzawa ko ba haka ba fama ankartu wato hilyataka hatta ankartu sifataka yace waqa'u shawa'ib shayyab abkuwa ashawa'ib abubuwa masu cudanya musibbin rayuwa shayyab su sun kasance tsoho da gaugawa wadhahru bin nasi qullab zamani mai yawan juyawa da yau akwai gobe babu ga kaza ga kaza ga kaza Allah ya kyauta wa nawa'ibahu da na'iba musibu asalin shi na'iba abin da ya sabko ne an gane ko annazila amma da nawa'ib ana nufin musiba wanda ke sabkowa wa yufannidu talibahu wa khatibahu wa yufannidu yana wawaitar da shine fannada walamma fasalat al-iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ba dan koyi waitar da ni ba talibahu wanda ke neman wato alƙalanci wa khatibahu ko ba haka ba da wanda yake masa khutba nan khutba ana nufin wanda ya nemi auren sa kamar mace ta wanda ake son auren ta ko ba ka ba to an ce kai mata abin nan khataba sun kace ana kiranta al makhtuba kuma yanzu larabcin yanzu dalibai suna ce mata khatiba duk da yake da yawa daga cikin malamai sun ce na lugha ba a ce khatiba sai dai a ce makhtuba amma majma' al lugha al qahira ya tafi cewa kawai ana ce mata khatiba ba matsala na fata an fahimci ni fa'iluna bi ma'ana maf'ula tunda fa'il yana zama tuwa bi ma'ana fa'il yana zama tuwa bi ma'ana maf'ul duka akwai shi annabiyu asluhu fa'ilu ko ba ka ba nabiyun fa'ilun sun kace bi ma'ana nabiun fa'il fa'ilun ne bi ma'ana fa'il wasu sun kace bi ma'ana maf'ul wasu sun kace a bi ma'ana al-fa'il wal maf'ul domin dukkan annabi sai an bashi labari kuma sai ya bada labari وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الأليم الخبير كاكا شي أنباش لباري يا باري لباري ثم تنفس سنن يي دوغون لنفاشي يي هوتي كما هكذا يي دوغو شيدا كما يتنفس الحريب كما يد الحريب أنغاني كو wanda an ka kwace ma dukiya wajen yaki shi ake kira al-harib ko ba haka ba kuma akwai al-muharaba su ne qutta'u turuq masu tsare hanya ko ba ka dan bane yan fashi ko kuma wanda sun kai tawaye inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasada sai kai bincike kanta al-harib wanda an ka kwace ma dukiya wantahaba ko wantahaba sannan yayi kuka shine mallaman zauri suke cewa qalluwa qalluwa hatta kada yafdahuhu an-nahib hakuka yayi kusa kuma yatar da shi tunda babban mutum ba a son yana kuka sai in ta kama dole wa qala yace inna hadha la shay'un ajib wannan abun ban mamaki ne ikhtibasi ne daga alqur'ani ko ba haka ba eh qalat a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib a urshaqu fi mawqifin bi sahmaini a urshaqu yanzu za a halbe ni shine urshaqu fi mawqifin a wani wuri bi sahmaini da abin nan kibiya biyu kamar da suka cewa kulli biyu su barin kato ko baka da mani an bugai nan ya daure to in yau na biyo biyo ba an ya baka je ya haɗi a ulzamu fi qadiyatin bi magramaini a ulzamu yanzu za a lazim tamini a tilastar da ni fi qadiyatin a cikin mas'ala ta wato hukumci bi magramaini da bashi biyu al magram ko ba haka ba bashi kamar mutum na ya dauki abu bashi shi yasa su munafikai ba su dauki abin da suka ba Allah ba sadaka ce Allah zai ba su lada a su matsayin cilistawa suke nushi ina fata an fahimce kamar matsayin bashi na dole na sai ka bada shi wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir so nan suna jiran dai musiba ta hada manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai su kwashi abin da ya saurace wai mun huta ko ba haka ba to Allah kai mu tsari a utiqu an urdiya al-khasmaini yanzu shin ina iya in yardar da masu jayayya guda biyu tun da mutum guda daga samun gaskiya in an kata an kai hukunci ko ya zamanto dukkan su masu laifi ne ko guda adda laifi ko ba kadan bane in ana shari'a ba kullum bane duk mutanen da sun ka zo tana yiwa wanda ya ka kara shike da gaskiya tana yiwa wanda an ka kawo kara shike da gaskiya tana yiwa kowanne daga cikin su ya taba cikin haƙƙin wani to yanzu in wanda bai da gaskiya ka bashi bai da gaskiya idan kuma su biyu kowanne ya taba haƙƙin wani to kowa ya ba wani haƙƙinsa na fata ana fahimta ta mutum ne kama kara yana bin wani miliyan goma to alhali shi wancan yana bin shi miliyan biyar to in ka zuba cewa za ka yi a ba wancan miliyan goma sai ka ce to kai nawa yake biyar ka a ni miliyan biyar nake biyar shi in ya tabbatar to kenan biyar za a bashi ina fata ana fahimta ta amma mutane ba su taba yarda suna da laifi ba shi na kamu da cikin matsalar da muke ciki kowa bai taba kallon laifin shi ba sai laifin wani da muna son mu gyara da kowa ya dibi laifin shi ya gyara sai al'amari ya zo mana da mi da sauki amma ina mutum shi yarda bai da laifi bai yiwa ko fir'auna bai yarda shi laifi na shi ba Allah ce wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wa yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad kaji annabi musa zai kaban na bayan kasa shi wa yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi idda'a al uluhiyya war rububiyya wal al rububiyya al a'la tunda yace ko akwai alloli ubangijin ne masu halitta tunda al khaliqu al maliku al mudabbir shine ar rabbu to shine a top cikin su amma wai annabi Musa da ce ka a hutun shi da mai banna shi yasa kada ka taba sa tsamanin dan kana wa'azi kullum ba za a ce kai na mai banna ba a matsayin turawa mu a wajen mu nan duk in ta'addana jinin mu ya halatta me yasa saboda mi saboda mu muna wa'azi muna cewa a kiyaye su ka a yarda da su alhali ko abinda sun ka zo da shi ba gaskiya bane namiji ya armi namiji kato shi armi kato mace ta armi mace kuma a ce ka mu yi shuru mu ce kan mu ce duk gaskiya na haba mallan banna ta yawa munafiqai Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira ko ba karan bane amma Allah ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun kaje wai su gyara na so kai shi yasa laraba suna da wani misal ramatni bida'iha wan sallat ta jefe ni da ciwon ta wan sallat ta gudu wata mace ce adda wani ciwo in an ce tana da shi sai ta ce a'a wani na adda shi na fata ana fahimta to wannan shine dabi'an mutane galibi illa man rahimallah Allah ya shirye da mu alƙali ya ce wa min aina wa min aina da ina da ina nake da irin waɗanda kuɗi da zan basu in ba mata kuma in ba miji ثم أطف سيك كركتا شيني أطف إلى حاجبه زوا ga mai tsaronsa hajib daga hajaba shamaki ne ina fata an fahimce ni wanda kuma an hana shiga shugaba ko manzo Allah sallallahu ya hana wannan idan ka sa hajib to an abin nan an ce kai ma ranar tashi alkiyama a sanya maka wannan hajib al-munfidhi li ma'aribihi wanda ke tabbatar suwa shine al-munfidh at-tanfidh execution lima aribihi ga bukatocin shi al-ma'arib jam'i ne na wato bukata ko aw ittabi'ina ghairi ulil irbati min rijal ko ba haka ba waliya fiha ma'arib ukhra wa qala yace ma hadha yawm hukmin wa qada'in yau ba ranar hukunci bace ba ranar alƙalanci bace wa faslin wa imda'in ba ranar rarrabe matsaloli bane wa imda'in da shudar da al'amura hadha yawmul hadha yawmul li'tam wato al-i'tam ne i'timam ko al'i'timam kinan alhamzan nan babu ta yawwa watan alhamza da sun ka kawo kuskure na duk fi'ilin da ya wuce harafi hudu alhamza shi ba ta zamantowa hamzatu qat'in sai ta zamantowa hamzatu waslin kuskure na ko na rubutu hariri tana ba haka rubuta ba koko nan babu ta ko to kenan masu buga littafin sun kai kuskure ba mu sani ba dai Allahu a'lam hada yawmul i'timam al'itimam ke na ranar abin nan ne sawar abin nan mi ake ce mata rawani ko ba haka ba rawani wanda ake sawa a ɗaure tam tam tam tam tam hada yau mul'iktiram yau ranar biyan bashi ce al'iktiram shi ma sai an abin ka sai an cire alhamza wannan babu ta itimam wato ma'ana ranar sawar rawani ce an ce an sa rawani kenan an kulle huska babu bayani hadha yawmul buhran ko eh ikhtiram mun ce bashi wal gharibin fi sabilillahi ibn sabil al ghurm kenan al gharim mai karbar bashi al gharim wanda za a karbar bashi gare shi karanta cikin qasida ta abu al aswad ad du'ali fa'ilu ne bi ma'ana fa'ilun bi ana fa'ul bi ashadd ma lazima al gharim gharim ko bi ashadd ma lazima al gharim gharim ya ce haza yawmul buhran ko ba haka ba wannan ita ce rana ta abin nan kwallowa ta nishi al-buhran in an ce yawmul buhran mustalah ne sun kace ba asalin kalmar ba mustalah kin ba da larabci bane wai ma'ana ranar da marashin lafiya yake nishi galibi ranar da yake cikin tsananin rashin lafiya kinan yau ranar nishi ta a takaice yace hadha yawmul khusran kai yau ranar hasara ce ta waya kinan hadha yawmun asib wannan ini ne mai tsanani asalin asaba shine ya daure abu ko asaba shine ya ya daure abu al asab jijiyoyi saboda suke suke daure da jiki ina fata an fahimce shi ma iqtibas ne suka yi da alqur'ani ko ba haka ba walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib hadha yawmun nusabu fihi wala nusib yace wannan rana ce wadda nusabu fihi za a same mu mu za a halba wala nusibu yau mu za mu halba ba tunda an kama alƙali shi na jira an ƙara shari'a ya samu wani abu to yau ka alƙali shi zai basuwa yawmul laka wa yawmun alayka ko ba haka ba al yawmu yawmani yawmul laka wa yawmun alayka ana nufin ranar ku jinsin ranar ku ba ana nufin ranar kun duniya guda biyu bane a'a ana nufin ranar kun duniya jinsin su guda biyu na ranar da ka samu da ranar da an ka samu a kanka duniya ta ƙari ina fata an fahimci duk wanda bai fahimci haka ba kuma yana cikin matsala mutanabbi yake cewa bai za qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaidu bi za qadatil ayyamu ma baina ahliha haka ne kwanaki suke tafiya da mutanen su sun hukumta su amma tare da hukuncin Allah domin ba su ne suke hukunta ba kamar Allah na hukunta a cikin su masaibu qaumin inda qaumin fawaidu musiba wani mutum a wani wajen wani mutum fawaidu fa'ida ce ko ba ka dan bane in an kai juyin mulki shugaban da an kai ma juyin mulki gidan sharan nan me ake yi kuka to wanda ya juyin mulkin fa gidan shi me ake yi dariya da nasara haka taggada ko kuma in bai yi ba in juyin mulkin bai yi ba shi shugaban kasar zai yi mi zai yi murna a kamo makiyansa shi ko wancan wanda ya juyin mulki bai samu ba sai a yi mi a yi kuka alto Allah mara kyaukyau ya ce fa'arihni don Allah ka hutar da ni arrahani min hadainil mihzaraini ko daga waɗannan masu yawan caye guda biyu alhazar shi ne yawan tumi yawan magana surutu ko sambatu ko subbatu waqta lisanahuma bi dinaraini yace to ka yanke min harshen su da dinari biyu ba ana nufin asa dinari biyu a yanke harshen su ma'ana a ba su saboda su yi shiru thumma ko farriqil ashaba thumma sannan farriqi ka wace shine farraka ka ka rarraba al ashaba abokanai ma'ana mutanen aiki wa aghliqil baba ko ba haka ba ka liƙe min kofa wa ashi' ka yada shine ashi' asha shine ya yada إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون مذهب تكسر راشا الشيوعية دق شيوعني أبن ديكي يادوه مذهب تشو دق قمنا تكي يادوا دوكي قوة قمنا تتا كاقا قوي بلا إيش موانا قوة هكذا شيكو الرأسمالية نا أمريكا الرأسمالية كلمة بيوتي مصدر ني صناعي رأس ينالوهن كي مال ينالوهن دوكيا ra'asu mal kan dukiya sai an kace ra'asu maliya sai zamanto al-masdar as-sirai shine yan jari hujja inji mutanen mu shi yasa waɗannan mazhabobin su ne suke nan suna bugawa matsala duk gare su saboda shi ra'asu shi shuyu'iyya irin abin mazhaba ta yan communist Rasha da China duk da yake yanzu sun ja da baya ga aiki da wannan mazhaba din tasu shine dukiyar kowa ta gwamnati da al-ishtirakiyya suke cewa al-ishtirakiyya to idan dan adam ya fahimci dukiyarsa ta koma daga hannun wani ko ko wani zai kwace ta ai bai da kokarin neman dukiya sai su kashe wannan alhali ko Allah ya ce dan adam yana mallakar dukiya ko ba ka nan bane Allah ya ce ya ba ku dukiya ya arzita ku wa anfiqu mimma razaqnakum almilkiyya alfardiyya su ko america yan ra'asmaliya ne jari hujja da kuɗin ka sai ka bautar da duyan da kake so ka aza dokaka a kamfanin ka duk abin da kake so sai kai da mutane shi kuma wanda musulunci ya hana shi an gane ko a abinda musulunci ce dukiya kana da izinin ka mallaka kuma tana da izinin ta juya kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum to mu ma yanzu da asmaliyar da shu'iyar duk suna da sun hadu muna sai ka iske yanzu masu kuɗin kullun su ne suke son su zama masu kuɗi kuma dan ba zai taɓa yiwa ba arziki na Allah ne masu kuɗi ba sa son su juyar da kuɗin su a samu kuɗi ko ko a yanzu duk inda kuɗi za su shigo wacan na ake mu'amala dan mai kuɗi aure yar mai kuɗi kenan dukiyar ta dawo gida zakka ma yanzu suka iske ya doka ya ba matan wancan alhaji da ɗiyan shi shi ko ga ya doko ya ba matan wancan da alhaji ɗiyan shi ina fata an fahimce ni don saboda dai kuɗin su tsaya kamar yadda turai aka yi ta yi a lokacin revolution française da mai da ɗiyan sarakai da ɗiyan masu kuɗi da ɗiyan mallaman su na coci kawai su kaɗai ke yin aure sauran al'umma ta zan bayi kai da sun ka gaji ba sai sun ka revolution française ba sai da aka shekara goma ana danna al'umma amma ina kasawa aka yi saboda mutane da sun gaji da kai karka ta kari sarkin ila ya decapite suka kamo shi suka fille kansa suka sa ga tangarahu sun ka ce revolution française shi yasa faransa ba ta mutumta addini saboda bi saboda malaman cocin su sun haɗa kai da sarakan su an cuce su ba ta mutumta masu kuɗi saboda masu kuɗin wani lokaci sun game kai da su an cuce su ba ta mutumta masu mulki shi yasa turai kana ganin ingila akwai sarki belgium akwai sarki ko ba haka ba abin nan mutake da suna ƙasar ga holland akwai sarki amma faransa babu sarki saboda sai la republique al-jamhur ibadatul jamhur ta abinda duk da mutane sun kaci shi za a yi shi za a yi shi ko Allah ya ce a'a wa in tuta akthara min fil ardi dilluka an sabilillah al'ara tuzan wala tu'ad in ji sheikh doktor ustad doktor na ilam na kasar saudiya a shankiti ɗaya daga cikin sadat muhammad shankiti ɗaya daga cikin malaman shankiti wanda ya karanta ilam malamin ilam ne a jami'a ta malik saud yake cewa al'ara tuzan wala tu'ad su ra'ayuka auna su ne ake yi ba lissafa su ake yi ba domin za a lissafa su da duk annabin Allah ba zai yi addu'a ba tunda lokacin da zai fara da'awa shi kadai da akan tauhidi to in yabbi jamhur mi za a yi sai a kafirce ma Allah mun fahimci wannan ko to wa ashi' ka yada annahu yawmun mazmum ini ne wanda yake abin zargi musiba ta hado ma alƙali mai son a bashi ya zama to shi zai bayarwa kaga lamari ya baci to Allah ya kyauta kaga ne sai mu tsaya nan ga wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lokaci ya kai